العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتماعا وارزقنا اجتنابا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba sha bakwai da watan safar hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da sha uku da watan Satumba, miladiyya haihuwar annabi Isa ɗan na Maryam idan tarihi ya inganta shekara dubu biyu da ishirin da biyu miladiyya. Cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala, ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka na Uldu. a yau za mu tashi darasi na talatin daidai inda a satin da ya gabata mun fassara aya ta 196 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara yau za mu tashi aya ta 197 sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
الله يتي الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وبني سبحانه وتعالى yana cewa alhajju ashhurul ma'lumat watan aikin haji kwanaki ne ko watanni ne sanannu maluman tafsir suka ce musamman a bangaren lugha suka ce ana iya kaddara masa kace ashhurul hajj ashhurul ma'lumat ko kaddarta masa ashhur a harko cewa watannin aikin haji watanni ne sanannu wasu suka ce a'a ai waqtul hajji lokacin aikin haji watan ashhurul ma'lumat watanni ne sanannu wasu ga ce waqtu amalil hajj ashhurul ma'lumat eh lokacin da ake gabatar da aikin haji lokaci ne wanda yake sananne ai ma'lumat jam'u ma'lum wanda yake abu ne wanda yake sananne ubangi subhanahu wataala ce ashhurul ma'lumat eh watanni ne sanannu idan aka ce ashhur to daga zai fara daga daga wata guda biyu zuwa uku inji maluman maluman lugha wanda ibnu mas'ud radiyallahu anhu warda da ibnu umar radiyallahu anhu warda da imamu ata da imamu rabi da mujahid da al-imamu zuhri alaihim rahmatullahi ta'ala suka ce ashhurul hajji watannin da ake gabatar da aikin haji shine watan shawwal da watan zulqa'ida da watan zulhijja baki daya amma Abdullahi dan Abbas da Imam Sa'di da Sha'bi suka ce ashhurul hajji watanni ne guda biyu da kwana goma a cikin watan Zulhijja ma'ana Shawwal da Zulqa'ida da kuma kwana goma a cikin watan watan Zulfar kwana goma farko na cikin watan Zulhijja wannan sune watannin da ake yin aikin haji wanda kauli rajihi malamai sun fi tafiya akan cewa aikin haji yana karewa ne daga lokacin da aka yi watan mutun ya zubda jini daga wannan ranar to ya sauke watan abin da ya shafi ihraminsa mana duk abin da aka haranta masa yi a cikin lokacin aikin haji to yanzu Allah subhanahu wataala ya ba sa dama na yaje yayi a ƙarƙashin wannan ayar malaman tafsiri sun yi sabani sun tattauna akan hukuncin wanda ya doki niyyar aikin haji mutun ya kudurta niyyar yin aikin haji ma'ana yayi sa ihrami na aikin haji a cikin watannin da ba wa'annan watannin guda uku ba ma'ana ba cikin watan shawwal ba ba zulqaida ba ba zulhijja ba yanzu misali muna cikin watan safar sai ka ji aljuhunka da ya wani ka ce ka kudurta za ka je miƙaci ka je ka ɗauki watan ihrami ka ɗauki niyyar aikin hajji imamu ata da mujahid da tawus da auza'i da al'imamu shafi'i alaihim rahmatullahi ta'ala suka ce man ahrama bil hajji qabla ashhuril hajji lam yajzihi zalika duk wanda ya kulla niyyar yin aikin hajji mutum ya ɗauki niyyar zuwa aikin hajji ba cikin watannin aikin hajji ba to wannan bai wadatar masa ba suka ce wannan ihramin bai yi ba ai sai dai mutum ya je ya gabatar da umara amma ba aikin hajji ba suka ce misalinsa kaman da khalafis salati qabla waqtiha misali sa kamar mutum ne ya fara sallah lokacin sallar bai yi ba kaga ba sallah bace kai ta farilla kai sallar menene kai sallar nafila yadda ka san watan Ramadana a yanzu a Rabi'ul Awwal ba za ka ce za ka doki watan kai bari kai azumin ka ba kafin Ramadana ya zo kai kai za ka azumin a'a yadda ka san yanzu sallar Isha'i ba ta yi ba ko mun yi magariba lokacin sallar Isha har yanzu bai shigo ba to ba za ka ce bari in tashi yi sallar Isha saboda na gaji ni ko ko da lokaci na yi tawa ba zai yi ba in ka ma yi kayi ne a matsayin farilla a matsayin nafila ba farilla ba suka ce haka aikin hajji ma idan mutum ya kudurta niyyar yin aikin hajji a cikin watannin da ba a aikin hajji a ciki to wannan nafila ce yayi ba aikin hajji bane amma al-Imam Ahmad bin Hanbali alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa wannan makaruhi ne wa yin ihrami abane wanda an kyamata malumai sun kyamaci yin yin ihrami dokan niyyar aikin hajji a cikin watanni wanda ba watannin aikin hajji ba wanda wannan ruwaya ce daga al-Imam Malik amma abin da ya fi shahara gun al'imamu Malik ƙauli na uku da kuma al'imamu Abu Hanifa alaihi ma rahmatullahi ta'ala suka ce ba laifi mutum zai iya ɗaukar ihrami a cikin watannin shekara baki ɗaya. Mutum zai ɗauka a ihraminsa a watar al-Muharram ko a safar ko rabi'in al'awwal ko rabi'in al'akhir ko jimada ula ko jimada akhir ko rajab ko sha'aban ko ramadan ko shawwal duk za ka iya ɗaukawa. wanda kauli mafi inganci shine watan kauli na al-Imam Shafi'i cewa ba zai ba mutun ya kudurta niyyar yin aikin haji ba dai ba dai a cikin watannin da Allah subhanahu wataala yace al-hajj ashhurun ma'lumat wa inna watannin guda guda uku koda ko ka kulla niyya malan Jabir to umara ka je kai ba aikin haji ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai Allah yake cewa faman farada fihinna al-hajj ai faman aujaba ala nafsihi fihin alhajj bil ihram wanda ya doka wa kansa ya wajabta ma kansa yin aikin haji a cikin wa'annan watannin guda uku da muka ambata shawwal zulqa'ida da kuma kwana goma farkon zulhijja to Allah ya ce fala rafata maluman suka ce ita niyyar aikin haji dole da mutun yayi ihrami to ya gabatar da niyyar aikin haji daga lokacin da mutum ya ya sanya wannan horin kyallan domin al-ihram shine niyya ce ta shiga aikin haji niyya ce ta mi ta shiga aikin haji amma maluman zahiriya irin su Dawud az-Zahiri suka ce labudda bi talbiya dole sai ka gabatar da talbiya idan idan tamattu'i kai ka ce labbaik allahumma labbaik allahumma umratan idan kuma ifraji kake yi ka ce labbaik allahumma hajjan idan kuma tsirani take kace labbaik allahumma hajjan wa umratan idan kai wannan to lokacin ne ka doki niyyar aikin haji amma kauli mafi rinjaye gun malaman fiqhu shine daga lokacin da mutun ya daura wannan farin kyallan to komai ya haramta gare sa illa akwai mahdurat cikin da aka haranta masa wanda mun an ambato saura daga cikin daga asatin da ya gabata to Allah ya ce fala rafata ibnu abbasin Allah ya kara masa yarda da al-Imam Mujubair da Sa'di da Qatada suka ce arrafu aljima idan mutum ya doki niyyar aikin hajji daga lokacin da mutum ya daura wannan farin kyallan to Allah ce fala rafata suka ce arrafsu bi ma'ana aljima mutum ba zai kusanci iyalinsa ba ta hanyar biyan bukata wannan haramun ne Allah ya tsayar masa da wannan abun wannan malamai gaba ne sun tafi sun yi ijma'i akan cewa kusantar mace ta hanyar saduwa na daga cikin abunda kafin al-wuquf bi arfa kafin tara da watan watan zulhijja idan mutum ya kusanci iyalinsa kafin ya tsayu da arfa to aikin hajjin sa ya lalace ya zan wajibi a kansa shekara mai zawaye zai sake aikin hajji ina fatar mun fahimta jama'a mun fahimta mutun ne ya kulla niyyar aikin hajji kai ihrami sai kuma mutun ya kusanci iyali sai ya biya bukatarsa to wannan kafin wattara da watan zulhijja kafin al-wuquf bi arfa to wannan aikin hajji ji malumai wanda al-imam at-tabari alayhi rahmatullahi ta'ala da al-imam al-baghwi da al-imam al-qurtubi da ibnu kathir sun hakaito wannan zance suka ce gaba da aikin hajji sa bai yi ba sannan kuma watan zai yi hadaya kuma shekara mai zawa zai sake watan aikin haji da aka falara fata ma'ana ba zai kusanci iyalinsa ba ta hanyar jima'i amma Abdullahi dan Mas'ud da al-Imam Tawus da Ata da sauransu suka ce arrafsu al-ifsha'u al-ifhash lil mar'ati bil kalami shine furta zance na al-fahsha zance wanda babu kinaya ma'ana mutum ya furta zance na alfahsha wa iyalinsa kuma alhali yana cikin niyyar ya kulla ihrami zai yi zai yi aikin haji suka ce misalin yace idza ahlalna idan har muka samu muka sauke wannan aikin haji muka sauke wannan faralin to zai miki kaza da kaza min ghairi kinaya ba tare da ya boye ba to ya fitar da abun iri da muzu wanda kawai duk wanda zai ji ya san abin da yake nufi to wannan shine Allah ya ce fala rafasa ma'ana mutum ba zai yi kusantar iyalinsa ba a ƙarshen wannan bayanin al-Imam Sa'di alaihi rahmatullahi ta'ala yayi ziyada yake cewa duk abin da zai jayo zuwa ga muqaddimatil jima duk abin da zai yake suke gabatar da suke kawo yin jima'i to mutum ba zai bai halitta mutum ya kusanci wannan ba a lokacin da yake cikin watan ihraminsa duk abin da zai jayo shawarsa ta tashi wannan abin Allah ya ce falara fasa nahayi ne Allah ya Allah ya ce ba za a yi ba ba za a yi jima'i ba wala fusuqa sannan kuma babu watan al-fusuq malai sun tattauna akan me Allah yake nihi da al-fusuq a wannan ayar ibnu abbas da al-imam ata da al-hasan da ibnu umar Allah ya kara musu yarda sahabban nan sauran tabe kuma rahimahumullahu ta'ala suka ce al-fusuq itiyanul ma'asi shine sabon Allah subhanahu wataala da Allah ce fala fusuqa ma'ana ba kusantar duk abinda Allah ya haranta na sabon Allah subhanahu wataala amma al-Imam Malik da al-Imam Zaid suka ce al-fusuq wato ana nihin azzabu lil asnab ba za a yanka ba wa gumaka kamar da Laraba suka sance a jahiliya idan mutum ya zo aikin hajji yana zubda jini wa gumaka to Allah ya ce fala fusuqa daga yanzu babu zubda jini duk abin da yake gumki ne wanda qauli rajihi duka duk da wani na cikin almaasi saban Allah subhanahu wataala ne da haka falafu suka babu kusantar duk wani abu da wanda yake saban Allah ne idan mutum ya kudurta niyyar aikin haji duk wani abu na fasikanci abin da ya shahi giba da annamimanci wato duka wayannan fasikanci ne ko zina fasikanci ce shan giya fasikanci ne kallon ƙurawa mata idanu fasikanci ne da kalamai na banza na alfasha fasikanci ne duka mutum zai kusan nisanci wa'annan abin hatta irin shiga facebook kana kallon kana kallon mata da tiktok a zamanin aikin hajji duk falafu suka sai ka tseda sai Allah ce wala jidala fil hajj sannan kuma babu waton aljidal malumai sun tattauna akan ma'anar aljidal akan kauli guda shida amma al-mashhur guda uku ne a cikin zantutukan malumai zancen fara shi ne zancen ibn mas'ud Allah ya kara masa yarda da ibn abbas Allah ya kara masa yarda da al-imamu ata rahimahullahu ta'ala suke cewa wato shine kaiwa musulmi abinda zai bata masa rai duk abinda zai sa ran musulmi ya bace a cikin aikin hajji to Allah ya cika kai sa shine wala jidala inji inji wa'annan maluman amma al'imamu ƙata da yake cewa aljidal bi ma'ana asibab watan zagi karka zagi musulmi karka kuskura ka zagi musulmi a cikin a lokacin da ake waton ake ake lokacin da ake cikin aikin haji amma al-Imam Malik yake cewa an yakhtalifa an-nas shine mutane su samu sabani duk abin da zai kawo rabuwar kanun mutane zai kawo husuma da jayayya a cikin mutane to an san ci wannan abun wanda sune kauli guda kuma firin jayi akan wala jidala daka hadisi na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa duk wanda ya aikin haji bai kusanci iyalinsa ba bai yi fasikanci ba na bai sabon Allah ba to sai mu ce har da shan taba na daga ciki har shan taba na cikin alfusuq wanda ya kamata mutun ya nisance sa a lokacin aikin haji idan mutun ya ihrami bittifaq shan taba daga cikin watan annabi cikin fasikanci jimalumai zaka nisantar taba a lokacin da mutum yake aikin hajji wajibi ne saboda dalilin Allah ce wala fusuka wala jidala fil hajj to mun zaki cewa duk wanda yayi aikin hajji bai kusanci iyalinsa ba bai yi fasikanci ba ma'ana bai yi sabon Allah subhanahu wataala ba sannan kuma bai yi husuma ba bai bata wani musulmi da rai ba to zai fita da cikin zunubansa kayomin waladatuhu ummuhu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife sa kuma wannan shi ake kira da alhajju almabrur wanda annabi Allah yake cewa hajjul mabrur laysa lahu aljaza illa aljanna idan mutun yayi aikin hajjul mabrur bana suka ce alhajjul mabrur shine hajjin da mutun zai yi akan ilimi kuma ya nisanci wa'annan ababen da Allah subhanahu wataala ce kada a kusance su to idan kai wannan kai aikin hajjul mabrur wanda sakamakon sa shine watan aljanna Allah subhanahu wataala ya datar da mu da ita sai Allah ce wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah duk abin da kuka aikata na alkhairi komi karancin sa komi girman sa ubangi subhanahu wataala ya san da wannan abun kuma Allah zai sakanka muku da wannan abun jama'a mun fahimta duk abun da zaka yi na alkhairi a rayuwa wa kanka ne kake ma kuma wannan abun Allah subhanahu wataala ya san kai kuma sai Allah ya saka maka a gobe alkiyama sai Allah subhanahu wataala yake so in zaka yi abun to kai dan Allah subhanahu wataala malami suka ce wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah Allah zaka iya fassara ta da da ma'ana guda biyu ma'ana ta farin idan kuka nisanci wayancan ababen da Allah ya hana muku to Allah ya san kun iya kokarin kuma Allah zai ba ku ladan wannan abun ma'ana ta bi wa ma taf'alu min khairin duk abun da ba ku na aikin hajji da Allah ya wajabta muku nayi to Allah subhanahu wataala ya san kuma kun yi kuma Allah subhanahu wataala zai ba ku ladar wannan abu ina fatan mun fahimta to duk abun da kake yi dan uwa ban subhanahu wataala ya san kana yi haka ba abun da zaka yi face akan ilimin Allah subhanahu wataala kake yin sa shi yasa in ma zaka yi to ka kyautata aiki shi yasa ake son a ibada mutun ya zamanto yana ihsani a ciki shugaban halitta an tambaye sa hadisin jibril ake tamamal mal ihsani menene kyauta yake cewa an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kabota wa Allah kamar kana ganin sa idan baka ganin Allah to shi Allah subhanahu wataala yana ganin ka sai Allah yake cewa watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa Allah ya ce watazawwadu ku nemi guzuri ku yi guzuri lokacin aikin haji al-Imam al-Bukhari alayhi rahmatullahi ta'ala wanda Ibn Kathir ya ka wannan hadisin al'imam al-bagwi ma ya kawo sa da sauran malaman tafsiri wanda ibn kathir shi ma ya haikato wannan zancen yake cewa wannan ayar ta sauka ne akan wasu larabawa da sun kasance idan za su je aikin hajji ba sa tafiya da guzuri idan suka zo kuma waton makka sai su dinga roƙon mutane suna a basu a basu wanda suke sun doka cewa sun yi tawakkali sun dogara da Allah subhanahu wataala to sai Allah subhanahu wataala sakar da wannan ayar watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ku nemi guzuri mafificin guzuri shine jin tsoron Allah subhanahu wataala fa inna watazawwadu kinan ku nemi guzuri na zuwa lafira watazawwadu guzurin da ake nihi anan shine kowannen mu ya daura damara cewa watan zai tafi zuwa lafira ne sannan kuma ya shirya babban guzuri wa wannan tafiyar da zashi to Allah ce fa inna khairaz zadi attaqakum bihi min al-khuruj bizad ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ta hanyar watan fita ta hanyar bin umarnin Allah subhanahu wataala na fita da abinda Allah yake cewa ku bi da shi shine na guzuri saboda musulunci a kullum bai karantar da wara ba wallahi ba karantarwar musulunci bace mutum ya dinga tashi a cikin masallacin ne yana mika kokon barinsa wannan kuskure ne shi a musulunci eh, malumai sun yi bayanin cewa mutane su kamata ya kamata a yi wa bara a- a a yi musu shela a yi musu ajo a cikin al'umma sanannu a cikin a cikin addini zaka me da bara a matsayin a matsayin sana'a ka zauna kai sai an ka mika hannu an baka wannan kuskure ne har annabin Allah yake cewa eh, wato yadul ulya khairun min al yaddi as-sufla hannun da yake bayarwa yafi hannun da kullun karba yake yi ashe ka zamanto kana miƙawa yafi kullun ka dinga tara hannayenka kana bayarwa malam jami wata musiba da 'yan bara suke ciki a gobe alkiyama hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasu ke cewa watan man yas'alun nasa takassuran fa inna ma yas'alu jamara duk wanda ya zamanto baya da sana'ar gari ya waye dinga fitowa yana tara hannaye a basa a basa manzala ke cewa to wannan garwoshin wuta yake nema makansa Allah ya kare mu a wani hadisi annabin Allah yake nuna mana cewa idan aka waye gari kaga mutum a fuskarsa ba tsoka ko daya wannan mabaraci ne a cikin al'umma wannan sharri ne a cikin al'umma Allah subhanahu wataala ya kare mu to don haka fita daga fita da guzuri zuwa aikin haji shi yasa daga cikin watan shurut sihhatul hajj sharuɗan da ya kamata mutum ya cika kafin ya je aikin haji guda biyar ne wajibi ne akan duk wanda ya kudurta niyyar tafiya aikin haji in ji malumai malam mai fiqhus sunna ya kasa yace guda biyar ne sharadi na farin al-islam labuda an yakuna al-insan muslim dole sai ka zamanto musulmi la la yasihhu al-hajj ala al-kafir bi hal takafir yaji aikin haji dole wanda zai je aikin haji zamanto watan musulmi ne abu nabi watan bayan musulunci sai zamanto al-bulugh ya balaga an yakuna baligh fala tasihhu al-hajj ala ala as-sabiy sabiy yaro koda yaji aikin haji in ya girma sai ya sake inji malumai da haka mutum ya zamanto musulmi baligi mai hankali sannan kuma ɗa ba bawa ba abu na biyar kuma al'istafa'a ya zamanto yana da iko suka ce al'istafa'a kuma abu guda biyu ne azzadu warrahila ka mallaki guzurin kanka ka mallaki guzuri da in ka je ba za ka ɗora mutane yauni ba sannan kuma ka zamanto ka da halin tafiya ita ƙasar saudiyan idan baka taka ɗaya daga cikin wa'annan sharuɗin ba aikin hajji bai zamanto watan wajibi akan mutum ba Allah subhanahu wataala ya dace da mu fa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa suka ce tanbihun ala anna hadhihi ala anna hadhihi ad-dar laysa bidar al-qarar ana tunatar da kai cewa wannan gidan na duniya fa ba gida bane na tawwama na tabbatuwa ba a dawwama a cikin duniya in kaga ka shigo duniyan nan to wallahi ka fara kilga kwanakin mutuwanka domin la mahalata wata rana sai an waye gari duniyar nan nimfashinka wallahi ka bata mahama balagha al'amr gida ka kai da ilimi da kudi da mulki da karfi da wayo da dubara duniyar nan wata ran sai an waye gari kana ganin ta tana ganin ka wallahi fi bayi bayi ba wanda Allah ya kaddara ma watan dawwama a cikin wannan duwatar rayuwar duniya inda kaji Allah ya ce manzon Allah watan innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai ka bar duniya kuma su ma sun bar duniyan to ka san tunda aka wa manzon Allah wannan ke ba za ka tabbata ba watan a wannan rayuwar kisa wani sha'ir yake cewa law kanat ad-dunya tadumu li ahliha la kana rasulullahi hayyan wa baqiya walakinaha tafna wa yafna na'imuha wa tabqa al-ma'asi waz-zunub kama hiya da ka wa tawzawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa ku nemi guzuri da tafiya lahira ka fara tattara kayanka ka aikata aikin alkhairi kafin mutuwa ta zo maka ka san ka tura kaya idan ma ta zo kana sa ran cewa da ikon Allah subhanahu wataala cikin ganin daman Allah subhanahu wataala an samu dacewa da gidana na aljanna Allah ya dacar da mu da shi daga kowa ya nemi guzuri ta hanyar aikata ayyuka na alkhairi guzuri naka samanto ka gyara tsakaninka da Allah subhanahu wataala ka gyara tsakaninka da mutane a rayuwa ya zamanto ka bar duniya ana gayin alkhairi a kanka ka bar duniyan nan ana faɗin alkhairi a kanka kuma ka bar duniyan nan Allah yana maraba da zuwanka amma ka bar ka je lahira ka tarar da azaba wallahi rayuwa ba ta amfani ba kinki ne Allah ya ce fa tazawwaju fa inna khayra zadi taqwa kuma sai Allah ya ce mafi ficin guzuri da mutum zai nema a rayuwa shine jin tsoron Allah subhanahu wataala na daga cikin watan samrat romo na jin tsoron Allah subhanahu wataala mutum yana qawajun azim mummune su da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala suka kyautata suna lada mai girman ta'ala ko masu jin tsoron Allah su samu jibintar lamarin su kuma Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana Allah zai shibinci watan lamarin su inda Allah yake cewa wallahu waliyul muttaqi Allah shi yake jibintar lamarin masu masu jin tsoron sa sannan kuma sunna sabon inna aljanna sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masu jin tsoron Allah za su dace a wannan duniyar da kuma alkiyama Allah ce wa tsoron Allah tabbas rabota a duniya da al'iyama sannan kuma jin tsoron Allah na sanya mutum ya samu shiriwa daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan jin tsoron Allah yana sanya Allah ya azurta mutum jin tsoron Allah na sanya mutum ya samu aljanna karanta illal muttaqina fi jannatin wa tajwan nuzulan daga babban al'amari ke ne al'amari ne faruwa don jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ta'alna min al-muttaqina Allah ka sanya mu cikin bayunka masu jin tsoron masu jin tsoron ka sai Allah ya ce wattaquni ya ulil albab ji tsoro na ai imtasilu awamiri ku bi abubuwan da kuma ce ku da su sannan ku washtani bu da wahi ku nisanci duk abin da na hane ku a kansa ya ulil albab ya kuma abuta a hankali lafiyayye Allah yana kiran masu lafiyayyen hankali akan su tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin su ne suka kowa sanin Allah subhanahu wa ta'ala لتبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين التي ليس عليكم جناب باليه أكمكم قل إن قوى ثم إن كنتم تعلم سجمي صلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله أي كوني ما لك فلر الله سبحانه وتعالى نمنمي نكاس وانتي تو الله سبحانه وتعالى مسلمي إذا سكت aikin hajji ba laihi su yi kasuwanci ba laihi ba a cikin su akwai ukaza akwai zilmi jinna akwai kuma wace ce ta uku kasuwa ne manya manya guta uku a cikin garin makka to daga baya bayan zauwa musulunci sai suke ɗari-ɗarin cin kasuwa a lokacin aikin hajji. Ta ce, ai, wannan jawazi ne ana halitta wa musulmi ne ne kasuwanci tare da gabatar da aiki na ibada saboda neman arziki daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba ya lalata ibadar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora maka wanda kake yi a ciki domin abin da ake yi subhanahu wataala amma al-imamu sa'idi sai ke cewa amma al-hajj duna biduna tijara fa huwa afdal yin aikin hajji ba tare da kasuwanci ba wannan babu laifi don haka ɗan uwa daga nan sun saba wajen bautar Allah subhanahu wataala sai Allah ta fa'iza akhadtum min arafatin idan kuka kwararo daga watan arafa daga arafa arafa shine wani dutse wani dutse ne wanda yake bai wuce kilo zuwa takwas daga daga daga daga daga harami in ya nisa sha biyar idan in ban manta ba daga daga harami wannan dutsen alwuqufu bi arfa na cikin rukunnan aikin haji wanda shugaban halitta yake cewa alhajju arafa aikin haji gaba ɗaya ma kamar arfa ne malamai sai suka tattauna akan wanda kuma wannan aikin alfakin ana tsayuwa ne tun daga tun daga tun daga tun daga safiyar ranar tara idan mutum ya baro ya ya fito daga mina zai zo ya tsayu a wannan a wannan arfa ranar tara domin ranar takwas yawmu tarwiya mutum yana amina daga nan kuma sai ya kwararo idan yayi sallar subahi sai ya kawo hanya zuwa arfa ya tsayu tun daga waton gushewar rana tun daga tun daga gushewar rana tun daga azhar ma'ana zai yi sallar azhar da la'asar watan ya yi ya akhara azhar ya watan ya jinkirta azhar ya kuma qaddama al'asar sai yi su jam'u taqdim wa ta'khir kuma sai ya yayi asaru ana yin sallar ne a da kiran sallah guda da kuma iqama guda biyu mutum zai tsaya har zuwa ranar har zuwa faduwar rana sai bala suka tattauna yanzu mutumin da ya tafi ya fita daga arfa ya kwarara ya bar arfa zuwa muzdalifa rana bata faɗi ba menene hukuncin sa a musulunci al-imam shafi'i yake cewa to zai zub da jini wato saboda bin yadda Allah subhanahu wataala ya karantar ba al-imam hasan al-basri yace alaihi hadiyun hadaya zashi imam malik yake cewa zai sake wani aikin hajji wata shekara mai dawa inji imam malik amma imam ahmad yake cewa wato la shay'a alaihi babu komai a kasa duk da malumai sun yi sun yi ittifaqin cewa duk wanda ya rasa aikin hajji duk wanda ya rasa arfa to ya rasa aikin hajji dolinsa ya sake ya maimaita watan ya maimaita yake da suna ya maimaita aikin hajji shekara mai rawa a kauli mafi rinjaye a gun wasu malamai wanda wannan arfa ranar arfa kin ai ne mai girman gaske wanda a cikin shekara kwana 365 babu wani ini wanda Allah subhanahu wataala yake sabkowa da ranar iri da muzu da ya wuce ranar arfa ba wani wuni da ya kai wunin arfa wuni ban ce dare ba wuni ba wani wuni da ya kai wunin arfa daraja da kima a cikin shekara baki daya sannan kuma wuni ne wanda Allah yana gafarta ma wanda ya azumci wannan wuni wanda bai je aikin hajji ba zunubin shekara biyu Allah yake yafe masa sannan kuma wanda ya zo arfa duk abin da ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala a wannan wurin addu'a ka karɓaɓɓiya ce to Allah ce fa idza afattum min arafatin idan kuka gangaro daga arfa kuka gangaro zuwa ina zuwa muzdalifa to Allah ce fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram to ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ku tuka azzikiri a mash'arul haram mash'arul haram ana nihin muzdalifa a muzdalifa mutun ya ambaci Allah subhanahu wataala a wannan domin nan zaka yi sallar magriba da lisha nan mutun zai sallar magriba da lisha ka hada sallolin guda biyu kamar da ya gabata a sallar azza da nasu da kai sannan kuma mutun zai kwana a muzdalifa a muzdalifa suka ce almubitu bi muzdalifa yumkin an yakun rukun wasu kore wannan zancen wanda shi ne mafi rinjaye a mazhabin malikiya to Allah ya ce afkurullaha ko ambaci Allah subhanahu wataala inda al-mash'ar al-haram gun al-mash'ar al-haram ma'ana anan anan mash'ar al-haram a muzdalifa to ku ambaci Allah subhanahu wataala واذكروه كما هداكم سلاتكم ku ambaci Allah ai kuma na ku gode wa Allah subhanahu wataala akan shiryar da Allah muku datarwar Allah da ya muku kuka samu kanku a cikin wannan ibadar mai girman gaske ta aikin haji salati wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin kafin wannan lokacin yayi kafin wannan lokaci na na na aikin haji da kuma kafin zaurin musuluncin kun kasance kuna kuna cikin batattun mutane sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dora ku akan tafarki majalici ka zaman to ba su cikin masu biyar Allah subhanahu wa ta'ala ko masu watan bin karantarwar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to a baya kuna batattu amma a yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya dora ku akan tafarki nagartacce sai Allah ya ce ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة
نعم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
أولئك لهم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع
بارك الله فيك الله يكتوى ثم أفيد من حيث أفاد الناس واستغفروا الله ثم أفيد من حيث أفاد الناس sannan ku kwararo ku kwarara ta inda mutane suka kwarara imam ibn kathir da al-imam al-baghawi da al-imam qatada da al'imam afon da al'imam al'urtabi da tabari suka ce, dalilin sabkan wannan ayar a jahiliya laraba sun kasance ba sa isa a arfa suna tsayawa ne kawai a Muzdalifa ba sa zuwa Arfa saboda suka ce su na musamman ne sai Allah subhanahu wataala ta thumma aqidu min haythu afada an-nas wannan malaman da suka ce akwai taqdim wa ta'khir a cikin zancen kamata yayi da aka ce da ake zancen Arfa to a fara kawo wannan zancen kenan thumma aqidu min haythu afada an-nas ku kwarara ta inda mutane suka kwarara ma'ana ku je ku tsayu a muzdal a arfa ta inda mutane suka suka suka tsaya sannan kuma idan an kare tsayuwa sai ku kwararo zawwa zawwa muzdalifa ta inda mutane suka suka kwararo to wane mutane ake nufi malaman suka ce annas nan ana nihin watan almuslimun ana nihin musulmi ake nihi anan wasu suka ce a'a ana nihin annabin Allah annabi Ibrahim alaihi afdalus salatu wa atammu taslim alati summa afidu sannan ku kwararo ku alhazzai min haisu afadan nas ta inda mutane suka kwararo masu aikin haji wastaghfirullah Allah ta ku nemi gafarar Allah subhanahu wataala ku nemi watan gafara ta gafarar Allah subhanahu wataala ko al-istighfar suna da fa'idodi masu dimbin yawa yawaita istighfari ba shi ne mutum ya ce astaghfirullah wa atubu ilayhi Allah ina neman gafaranka kuma ina mai tuba zuwa gare ka ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sababul limaghfirati dhunub wa takfirus sayyi'at istighfari na sanya Allah ya gafarta wa mutum zunubansa kuma a karkare masa laifinsa istighfari yana sanya waton istighfari yana sanya ubai subhanahu wata'ala ya kare ka da wata sharri na wani da wata ukuba da wata azaba istighfari na sanya duk damuwarka Allah ya fitar da kai dalilin istighfari mutum zai samu arziki mai yawa dalilin istighfari wani kunci na rayuwa Allah na tare ka akan sa sannan kuma istighfari yana sanya Allah subhanahu wata'ala ya kawo ruwan sama istighfari yana sanya Allah ya azurta mutum da aya'a istighfari na sanya Allah ya bude wa mutum ta kasuwanci istighfari na sanya Allah ya kare ka da abokan gaba da kuma makiya sai Allah ce wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah subhanahu wataala inna Allah ghafurur rahim tabbas Allah mai gafara ne wa bayunsa da wanda suka nemi gafararsa sannan kuma rahimun mai jin kai ne wata halittai baki ɗaya sai Allah yake cewa fa idza qadaytum
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق حسبك الله يكتوى فإذا قضيتم مناسككم idan kuka tsare manasikakum ayyukan hajjin da ayyukan hajji shine almanasik ku kare ibadar da Allah subhanahu wataala ya dora kan ku a cikin aikin hajji to Allah ya ce fazkurullah ku ambaci Allah subhanahu wataala ta hanyar zikiri ta istighfari wanda suka ce a cikin duk galibankin ibada da ake yi idan aka kare to Allah subhanahu wataala ya shar'anta yin istighfari yanzu idan mutum ya kare salati assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah abu na farin da aka shar'anta ba shi da yamin yace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram sai yayi ne tasbihi subhanallahi 33 allahu akbar 33 walhamdulillah 33 sai cike da la ilaha illallah da dari ko duka wannan ambaton Allah subhanahu wataala ne aikin haji azumi idan aka kare akwai yin zikiri ana ana ana zikiri aikin haji ma sai Allah ya ce fazkurullah ku ambaci Allah subhanahu wataala ana son a game duniya da min da ambaton Allah subhanahu wataala alhazai da ma wasu alhazai duka za a yi Allah ce fa idza qadaytum manasikakum fazkurullah al-imam al-mujahid ke cewa al-manasik ay az-zaba'ih ababen yanka idan mutum ya soke abin yankansa ranar goma da watan zulhijja to daga wannan lokacin aikin hajji ya ɗira sa sai ya je ya suɗa watan ya ya aske gashin kansa sannan kuma ya je ya ta ya ta'ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wasu mala suka ce a'a fazkurullaha almanasik shine watan sha'airul hajj ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora da aikin hajji sai mutum ya ƙare jifa domin talbiya tana karewa ne daga lokacin da mutum ya je ya fara arramuyul awwal inda ramuyul awwal mutum zai zai tsira talbiya cewa labbaik allahumma labbaik mutum zai tsira ta to almuhim dai fa idza qadatum manasikakum idan kuka yi da aiki ibadar da Allah ya dora muku a cikin aikin haji da kuma manzon Allah ya karantar da ku shi to fadhkurullah ambaci Allah subhanahu wataala eh fadkuru Allah ku ambaci Allah subhanahu wata'ala a wannan lokacin ka zikrikum aba'akum kamar yadda kuke ambata babanninku kamar da kuke ambata babanninku yadda da yake yawan kiran baban shi ko yadda diya take yawan kiran mammata to Allah ce ka zikrikum aba'akum kamar yadda kuke ambatan babanku a tambaye ta wani dan wani ko kuma suka ce a'a ka zikrikum abaikum kamar yadda idan aka tabi Allah su ai aka tabi babanka kake bata rai to haka idan aka sawa Allah subhanahu wataala eh kuma ku bata rai ta hanyar ta hanyar fuskantar abokanan gaba da kuma tsakake Allah subhanahu wataala amma la yuliqi bihi jalla ula sai Allah ce fa minan nasi aw ashad aw ashad zikra ko kuma kufi ku fi ambatan Allah akan yadda ayyanku suke ambatan ku ku fi ambatan Allah subhanahu wataala yadda yadda ayyanku suke suke ambatan ku kasan idan kana da ko diya to galiban kana shigowa ba ba ba ba ba ba mamma mamma to wannan ambatan da ayyanku suke muku Allah ya ce ku ambaci Allah fiye da yadda ayyanku suke ambatan sunayenku sai Allah ya ce faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana daga cikin mutane akwai masu cewa ya ubangiji ka bamu a wannan duniya kyakkyawa ya ubangiji ka bamu a cikin wannan duniya kyakkyawa waqina alala wama fabilan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasan fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq suna cewa ya Allah ka bamu wannan rayuwa ta duniya ai ibnu kathir yake cewa wannan ayar ta sauka akan wasu daga cikin jahilan larabawa idan suka zo ɗakin Allah sai su dinga roƙon Allah Allah ka ba mu kuɗi Allah ka ba mu bayu Allah ka ba mu kaza Allah babana na da kuɗi Allah ka linka min abin da ya na babana sai Allah ce malahum fil akhirati min min khalaq a lahira ba sa da wani rabo yanzu kaga mutanen mu wallahi malam jabe sun lalace duniyar nan ta bude musu idanu kai kaga mutun tsabar rashin kunya ya ji ɗakin Allah ya rasa abin da zai roki Allah sai dai kuɗi ibnu tayyiba ibnu ibnu ibnu wannan imamu ibnu qayyim yake cewa wannan rashin kunya ne karsa abinda za ka roƙi Allah sai duniya ta tsarkiyar shi kunya ne karsa abinda za ka yabo wani ya je kawai hatta kai yanzu har fil mai ake ana wai mutane suna ganin kamar wani wani abun a zo a gani daga mutum ya zo daki kawa aran ma yana ta wasa da da da ita da duniya kawai yake da bukata to to lahirin Allah ce wa malahu fil akhirati min min khalaqa ba ana gari kun duniyar ba ba a cika ka nemi duniya ba ita abinda ake so kaka dauki duniya wata abu kaka sanya duniya a zuciyarka ka sanya duniya a tafin a tafin hannayenka karka dauke ta a cikin zuciyarka annabin Allah cewa yake yi duk wanda ya manja man karanta duniya hammuhu ja'alallahu faqrahu bayna aynai duk wanda ya sanya duniya ita ce gaba damuwar sa duniya to Allah zai sanya talauci sa idanun sa baka rabuwa da talauci duk abin da za a baka wallahi ba bai wala da kai duk irin abin da Allah zai mallaka maka in dai duniya ka sa gaba na rantsi da Allah ba za ka samu warakar abin da kake da bukata ba amma idan ka sanya wato lahira a cikin aici gabanka sai Allah ya ci ba zaki cewa a tattahu duniya wa hiya raghiba sai duniya ta zo maka tana tana walakantacciya duniya ta zo maka tana walakantacciya kana kana tafi duniya tana biye baya gare ka shi sa ka dibi idan ka tsari Allah subhanahu wataala ka kiyaye dokokin Allah to wallahi wannan hadisi yana aiki akai la yantiqu anil hawa ka rike dokokin Allah ka gani ka tsaya ka gaba to lahira ce gabanka wallahi duniyar nan ko ta so ko wata so ba annabin Allah ce za ta zo maka tana walakantacciya sannan kuma wato Allah subhanahu wataala zai wata da kai da abinda Allah subhanahu wataala ya baka sai Allah ya ce wa malahum fil akhirati min min khalaq to ba suka kai su waye mutanen da Allah ce wa minan nasi suka ce sune al mushrikun mushrikai a zahiriya suna roƙon Allah subhanahu wataala su dai Allah ya ba su kuɗi, Allah ya ba su ‘ya'ya, Allah ya ba su bayu, Allah ya mallaka musu kaza da kaza da kaza, wanda wanda da cikin ma'alumai yake cewa yake cewa shi tun da yake cikin addu'ar da yake roƙon Allah bai taɓa roƙon Allah ya ba shi kuɗi ba. Bai taɓa roƙon Allah ya ba shi kuɗi ba, saboda ya san fitina ta ta rayuwar duniya, ba kowa ba ne Allah zai banya su ya zamanto akan as-siratul mustaqim sai wanda Allah subhanahu wataala ya yi watan ya so shi da rahama shi yasa aka tambaye manzon Allah watan aka bashi zabi kudi ko kudi ko kuma watan talauci manzon Allah ce yana son ya rayu a marhala ta miskini wanda dai yana da abinda zai ci ba zai ba zai je ya ya kaskantar da kansa ba sannan kuma ba zai wadata ba irin wancan sai da zai ta alfahari a kai idan Allah ya ba mutum kuɗi abu guda biyu sai ya yi shi in ba Allah ya kare sa ba abu na fari girman kai idan Allah ya bai wa mutum kuɗi in ba Allah ya taimake shi ba to ya zo girman kai zai aure sa sannan kuma abu na biyu wato jiji da kai da kuma rahmar mutane in Allah subhanahu wataala ya taimake mu to da haka sai Allah ke cewa ya ta karshe ta kusan ta karshe ko ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Mm.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Mm.
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سميع
Allah ya ce wa minhum daga cikinsu su suwa ana nufin masu imani dan kawai khasu bil mu'minin Allah ya keɓance masu imani kare a wannan aya tan baya kafirai ake zance ba sa da aikin komi sai roƙon Allah duniya ta kare ka san wani shi wallahi game da kuɗi komi ya iya yi a rayuwa game da kuɗi ya iya komi a rayuwa shi yasa za a hana mutum sallah ya bar sallah sai za- za a sa game da kuɗi fa za a rubuta Qur'ani da jinin haila a rubuta Qur'ani da mani game da kuɗi ba abinda ba a yi yanzu a wannan duniyar sai yanzu Allah ya kare mu sai Allah ce wa minhum daga cikin mutsu ai ma'ana masu imani masu jin tsoron Allah subhanahu wataala man yaqulu aku masu cewa rabbana atina fid dunya hasana ya Allah ka bamu a wannan duniyar kikkiawa ya Allah ka bamu kikkiawa a wannan duniya wa fil akhirati hasana kuma Allah ka bamu a lahira kyakkyawa ka bamu duniya mai kyawo kuma lahiran Allah ka bamu mai kyawo wa qina azaban nar ya Allah kuma ka tsare mu da azaba ta huta al-imam ibn kathir alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa wannan na cikin jawami'ud du'a ai addu'a da ta hade komi da komi a rayuwa suka ce jama'at kullu khairid dunya kullu khairin fid dunya wannan addu'ar ta haɗe kowane alkhairi a cikin wannan duniya babu wani alkhairi a rayuwar nan face wannan addu'ar ta haɗe a cikinsa na lafiya idan mutum ya ce rabbana atina fid dunya hasana to ka roƙa mu kanka Allah ya baka lafiya ka roƙa mu kanka Allah ya daga darajarka ka roƙa mu kanka Allah ya baka mashtagari ka roƙa mu kanka ka samunto abin yabo a cikin al'umma ka roƙa mu kanka ilimi mai amfani ka roƙa mu kanka Allah ya dace da kai da aiki na ƙwarai ka roƙa mu kanka Allah ya baka abun hawa mai kyawu ka roƙa mu kanka Allah ya baka gidan ƙwarai ka roƙa mu kanka Allah subhanahu wataala ya baka wadatar zuciya a cikin wannan kare akwai abin da aka riga dan Allah gida ya shigo mata ta shigo kuɗin kansu sun shigo eh ayya sun shigo eh, kwanciyar hankali ta shigo a ciki ce sa kai wasa da rabbana atina fid dunya hasana eh abdullahi dan umar Allah ya kara masa ya dan masu suka ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tsakanin baina rukun yamani da hashrul aswad manzo Allah yana maimaita rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa fil akhirati hasana kuma suka ce mutun ya ruka maka shiga aljanna mutun ya ruka maka Allah ya kare sa min al-fazl akbar firgitar tashin al-qiyama mutum ya roƙa ba kansa Allah ya masa hisabi mai sauƙi sannan kuma waqina azaban nar Allah ya tsare mu daga azabar huta suka ce ai ka roƙa ba kanka Allah ya taimake ka akan yin aikin da zai sanya ka watan zai tsare ka daga daga wannan hutar sannan kuma waqina azaban nar ka roƙa ba kanka Allah ya kare ka daga abin da yake na watan al-maharib da kuma ash-shubahat da kuma watan al'asam duka ne wasu zunubai mutum ya roƙa makansa ko ina azaban nar sai Allah ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu masu wayannan sifar tun daga farko har zawa wannan sifar da aka ambata Allah ce lahum nasibun mimma kasabu suna da sakamako watan cikin abin da suka aikata ai ladar aikin da suka aikata wallahu sari'ul hisab ubangi subhanahu wataala mai gawan hisabi ne Allah subhanahu wa ta'ala akwai sa da gaggawan hisabi ba irin yadda ake shari'a ba a duniya a ce a je an daga shari'a wani mako a dawo a dawo a ce an daga a dawo a ce an daga a'a a wajen Allah ba a daga shari'a wallahi wallahu inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaugawan hisabi ne gaba da duka duniyar baki daya tun daga annabi Adam har zuwa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wuni rabin wuni Allah zai wa kowa hisabi kafin tsakiyar rana ka doka kafin sha'abin rana sha'abin rana an ƙare hisabi kowa ya san gidansa wallahi Allah ya dace da mu gidan gidan aljanna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar abinda muka fara da dai to gaskiya Allah ya ba mu ladarsa kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya Allah muna tawassul da wannan karatun da muke bukatu mu na alkhairi Allah ka biya muna mara lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ba su ikon aikin alkhairi da lafiya da ka ba su masu kudi mu Allah ka sanya albarka a cikin kasuwanci da ya Allah ka sanya albarka a karatun mu ya Allah ka sanya albarka a ilimin mu ya Allah ka sanya albarka a kasuwancin mu ya Allah ka sanya albarka a iyalinmu ya Allah ka sanya albarka a zuriyarmu ya Allah ka sanya albarka a cikin mu baki daya ya Allah ka taimake mu taimakonka ya Allah ka ƙara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya ya Allah wannan ƙasar ta mu mai albarka Allah ka ƙara mata albarka duk abin da zai tada hankali ɗan Nijar ya Allah ka kwantar mu da shi ya Allah kai mu na gaba da shi ya Allah kai aka kai ƙara gunka kuma kai kake dokar mataki Allah muna kai ƙara zuwa gare ka wannan damar Allah subhanahu wataala ka kai mu inda aka nufa jami'an tsaron mu Allah subhanahu wataala ya tsare ƙara wa rayuwa albarka Allah subhanahu wataala ya taimake mu taimakonsa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh